أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mun gode Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan lokaci mai albarka yau muna 27 ga watan Rabiul Awwal hijira na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya daidai da 24 ga watan Oktoba na shekara ta 2022 miladiya mun dawo kan karatunmu na bulogul maram min jami' adillatil ahkam muna cikin kitabu salah kan babin da yake magana akan sujudu sawi wato sujjadar rabkanwa da kuma sujudu tilawati wa shukuri da sujjadar tilawa da kuma sujjada ta godiya a karatun da ya gabata mun karanta hadisan da suke magana akan sujudu sahawi wato hadisan da suke magana akan sujjada na rafkanuwa a cikin sallah wanda insha Allah yanzu zamu tashi akan hadisan da suke magana akan sujudi tilawatin wa na abi hurairata radiyallahu anhu qala sajadna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama fi idha as-sama'u inshaqqat wa iqra bismi rabbikal ladhi khalaq rawahu muslim wa na abi hurairata radiyallahu anhu daga sai na biyu rar Allah kara masa yadda kala ya ce sajadana ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama fi idas sama'un shaqqat yace lalle mun yi sujada tare da annabi ziyara min Allah tabbata gare shi a cikin karanta idas sama'un shaqqat wa ikra bismi rabbikal ladzi khalaq hakan nan da muka karanta ikra bismi rabbikal ladzi khalaq rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisin وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال صاد ليست من عزائم السجود وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد فيها رواه البخاري وعن ابن عباس دغ عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الله دد سو قال ياce صاد wato suratu sad laysat min azaimis sujud bata daga cikin wato sujjadodi da aka karfafa su wa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha amma naga annabi tsara mai Allah sabbata a gare shi yana yin sujjada a cikin ta rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne to wannan hadisi wa anhu radiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama sajada bin najmi rawahu al-bukhari daga abdullahi dan abbas ne Allah kara masa yadda anna nabiyya sallallahu alaihi wasallama cewa annabi tsara mai Allah sabbata a gare shi sajada bin najmi yayi sujjada a ƙarshen suratul najmi رواه البخاري امام البخاري ne rawaito wannan hadisi wa an zaid ibn sabit radiyallahu anhu qala qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma falam yasjud fiha muttafaqun alayhi daga zaid dan sabit Allah kara masa yadda kala yace qara'tu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-najma na karanta annabi tsarin ta subata gare shi suratul najmi falam yasjud fiha bai sujjara a cikin ta ba muttafaqun alayhi Bukhari da Muslim ne suka haɗu akan wannan hadisi wa an Khalid bin Ma'adan bin Ma'adan radiyallahu anhu qala fudilat suratul hajj bi sajdatayn rawahu Abu Dawud fi al-marasil daga Khalid da Ma'adan Allah kara masa yadda kala yace fudilat suratul hajj bi sajdatayn an fifita suratul hajj da sujudodi guda biyu rawahu Abu Dawud fil marasil abu dauda ya rawaito shi amma ya kawo shi mursali ne ورواه أحمد والترمذي موصولا من حديث عقبة بن عامر سنن إمام أحمد يا رويتوشي والترمذي والترمذي موصولا يا سعدد شي من حديث عقبة بن عامر daga cikin hadisin Uqbatu dan Amir wa za da ya kara fa man lam yasjudhuma fala yaqra'aha wa sanaduhu da'ifun ya kara da cewa fa man lam yasjudhuma wanda bai sujudodin nan ba fala yaqra'uha to kar ya karanta fala yaqra'aha wa sanaduhu da'ifun amma dangane sai yana da rauni saboda a cikin dangane akwai wani mutum da ake ce masa ibnu luhai'a a waɗannan ahadis ɗin da muka karanta suna mana magana ne akan sujudu tilawati sujjada na tilawa idan mutum yana karatun alkur'ani ya zo kan aya da take magana akan sujjada to ya yi sujjada a ciki a to malamai sun gaya mana cewa abinda malamai suka yi ittifaki a kayan na sujjada a cikin alkur'ani mai girma a wurare guda goma ne wurare guda goma malamai sun yi ittifaki cewar idan mutum ya karanta to yayi sujjada kuma wuraren su ne kamar haka a cikin suratul arafi shine farko inda Allah tabaaraka ta'ala yake gaya mana cewa wa zkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dun jahdi mil qawli bil ghudwi wal asali wa la takun minal ghafilin إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادتي ويسبحونه وله يسجدون to idan mutun ya karanta wannan aya to zai sujjada ita ce aya ta karshe a cikin suratul arafi sujjada na farko kenan sannan akwai sujjada a cikin suratul ra'd inda Allah tabaaraka ta'ala yake cewa walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karhan wa zilaluhum bil ghudwi wal asal to wannan aya ma ana yin sujjada in an karanta sujjada ta uku a cikin suratul nahl inda Allah tabaaraka ta'ala yake cewa walillahi yasjudu ma fis samawati wa ma fil ardi min dabba wal malaikatu hum la yastakbirun yakafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yumarun anan ana yin sujjada sannan akwai sujjada ta hudu a cikin suratul isra inda Allah tabaaraka ta'ala yake cewa ويكروا للذقان يبكون ويزيدهم خشوعا ana yin sujjada a wannan wajen sujjada ta biyar a cikin suratul maryam inda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa ulaika allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyin min zurriyyati adama wa mimman hamalna ma'a nuh wa min zurriyyati ibrahim wa isra'ila wa mimman hadaina wajtabaina idza tila alaihim ayatu rahman kharru sujjadan wa bukiya sunan zai sujjada kenan sujjada har yanzu ta shida cikin suratul hajji cikin suratul hajji akwai sujjada idan aka karanta ayar da Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa alam tara anna allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardi wash shamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wash shajaru wad dawab wa kaseerun minan nas wa kaseerun haqa alayhi al azab wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim ah inna allaha yaf'alu ma yasha to anan ma ana yin sujjada sannan a cikin suratun namli nan ma akwai inda ake yin sujjada da yake cewa Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul kaba min Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul kaba min as-samawati wal ard lokacin da shi wannan tsuntsun yazo yake bada labari da yazo yake ga mata cewa ba sa yin sujjada wa Allah to nan ma sujjada ne cikin suratu namli sannan bayan nan sujjada ta takwas a cikin suratul sajada Allah na cewa inna ma yu'minu bi ayatil ladina zikiru biha karu sujjadan wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun nan ma in an karanta ana yin sujjada sannan sujjada ta tara a cikin suratul furqan wa idza qila lahum usjudu lirrahmani qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura shi ma ana yin sujjada sujjada na goma a cikin suratul fussilat Allah yana cewa wa minati al-layli wan-nahari wash-shamsu wal-qamar la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamari wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa lahu yasjudun to nan ma ana yin sujjada fa in istakbaru fal-ladhina 'inda rabbika la me ha wa hum la yas'amun ko to nan ma ana yin sujjada cikin suratul fusilat fa in istakbaru fal ladina inda rabbika yusabbihuna bihamdi rabbihim hum la yas'amun ko to nan ma ana yin sujjada cikin suratul fusilat kenan to wannan sujjadori sune sujjada guda goma wanda malamin sun yi ittifaki idan mutum ya karanta zai sujjada waɗannan guda goma to akwai kuma guda biyar wanda malamai ba su ittifaki a kayi ba wanda wasu suna ganin ba za a yi sujjara ban an karanta a cikin hadisan da muka karanta yanzu akwai hadisan abdullahi bin abbas da muka karanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallama a hadisan zaid bin sabit da yake cewa qara'atu annabi sallallahu alaihi wasallam najma falam yasjud fiha na karanta annabi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi bai sujjara ba sannan kaga akwai hadisin kuma a Khalid bin Ma'dan din nan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi Khalid bin Ma'dan ya ce fudila suratul hajji bi sajdataini an fifita suratul hajji da sujjadodi guda biyu to sujjadodin da dai malamai su ittifaki akan su ba guda biyar ne na daya cikin suratul hajji ba mun karanta a farko farkon sura in kana karanta suratul hajji zaka samu ayan da tace a ألم تر أن الله يزيل لهم في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب كثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء to anan an ce ana sujjada wannan ittifakan to akwai wata sujjada har yanzu a ƙarshen sura ya ayyuhal ladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum fa'alul khayra la'allakum tuflihun to wannan ayan ma da ayan take binta wasu sun ce za a yi sujjada amma an yi sabani wasu sun ce ba za a yi ba inda aka yi sabani kenan guda daya sannan bayan nan akan sujjada akan wannan aya din aya ta karshen suratul hajjin nan malamai sun yi magana guda biyu Imam Shafi da Imam Ibn Hanbal suka ce za a yi sujjadan wannan aya dalili kuwa gashi nan hadisi na Annabi sallallahu alaihi wasallama hadisin Khalid bin Ma'dan da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce an fifita suratul hajji da sujjadodi guda biyu to saboda haka in ka karanta wannan ayan ma za ka yi sujjada kuma wannan magana ita ce maganan sai na bin Khattab da Abdullahi bin Umar da Abdullahi bin Mas'ud da wasu su sannan Imam Abu Hanifa da Imam Malik kuma suka ce ba za a yi sujjada ba a wannan aya ta ƙarshen kenan na cikin suratul Hajj sujjada na biyu da aka sabani a kai shine sujjada da ake yi a cikin suratul Dawud ko kuma suratul Sa'd idan mutum ya karanta nan ma wasu sun ce za a yi sujjada wasu kuma sun ce ba za a yi ba inda yake cewa wa inna kaseera min al-qulata'i la yabghi ba'dhum 'ala ba'dhin lil ladzina amanu salatu wa qalilan ma hum wa zanna dawud anna ma fatanna wa fasaghfar rabbahu wa karrara kyan wa anab faghfarna lahu zalik wa inna lahu inna la zulfa wa husna ma'ab to anan wasu sun ce za a yi sujjada wasu sun ce ba za a yi ba imam abu hanifa da imam malik da wata ruwaya daga imam abin hanbal suka ce baya daga cikin manyan sujjadodi saboda haka ba za a yi sujjara ba wasu kuma suka ce a sujjara ne ta godiya annabi dawud alaihissalam da ya gane abin da ya yi hukuncin bai yi ba allah ya gane da shi sai ya tuba da allah ya gafarta masa fakafar na lahu zalik sai ya yi sujjara kenan ya gode wa allah to saboda haka suka ce sujudu shukuri ne ba za a yi ba har wasu suka tsananta suka ce in mutum ya sujjada a sa'ad suratu daud kenan to sallar sama ta baci wasu kuma suka ce a'a bata baci ba waje na biyu kenan sannan waje na uku kuma da malaman suka yi sabani za a sujjada ko ba za a yi ba shine wato wuraren a akilul mufassali al-mufassal kananan surori shin za a yi sujjara a waɗannan wurin to kuma an ci alfassal ɗin daga ƙaf ne zuwa ƙarshe daga ƙaf zuwa ƙarshe duk da mun karanta a baya in dai ba manta ba wasu sun yi magana daga hujurat ne to kuma dai wanne ne a ciki a cikinsu ne hadisin da muka fara karantawa yanzu nan aka same shi cewar annabi sallallahu alaihi wasallama yayi sujjada da kanta idan sama'un shakkat wa idza qila alaihim alquranu la yasjudun bal alladhina kafaru yukazzibun ko to a wannan wajen yayi sujjada to nan malamai sun yi sabani wasu sun ce za a yi sujjada wasu sun ce ba za a yi ba sannan akwai wuri kuma duk har yanzu a cikin suratul alaqi cikin ikra kenan kalla la tutihu wasjud waqtarib nan ma sun ce za a yi sujjada sun ce ba za a yi ba sannan akwai a cikin suratul najmi fasjudu lillahi wa'budu nan ma sun ce za a yi sujjada wasu sun ce ba za a yi ba imamu malik ya tafi akan cewa ba za a yi sujjada waɗannan wuraren ba waɗannan surorin ba duka idan an karanta saboda baya cikin wato azaimus sujud baya cikin manya-manyan sujjada da aka karfafa cewar sai an yi sujjada a ciki sannan ya kafa hujja da hadisin da muka karanta yanzu na Zaid ibn Sabit da yake cewa qara'atu ala nabi sallallahu alaihi wasallam najma falam yajid fiha na karanta annabi sallallahu alaihi wasallam sautin najmi bai yi sujjada ba to anan sai Imam Malik ya kafa hujja da wannan cewa to ba za a yi sujjada ba kenan to waɗannan wurare dai da muka lissafa su ne wurare ne guda goma sha biyar guda goma an yi ittifaki akan cewar in an karanta su za a yi sujjada sannan guda biyar an yi sabani a ciki cewar za a yi sujjada in an karanta ko kuma ba za a yi sujjada ba kuma ga hadisan kamar da muka karanta yanzu da yanda suka zo da sabanin su wa an umar radiyallahu anhu qala ya ayyuhan nas inma namurru bisujud faman sajada faqad asaba wa man lam yasjud fala isma alayhi rawahu al-bukhari wa fihi inna allaha ta'ala lam yafrid as-sujuda illa an nasha wa huwa fil muwatta' وعن عمر رضي الله عنه daga sayyidina Umar Allah kara masa yadda kala yace ya ayuhan nas ya ku mutane inma namurru bisujud lalle muna wucewa ta wajen ayoyin da aka yi umarni da ayi sujjada kaman sajada faqad asaba wanda yayi sujjada lalle ya dace ya samu lada kaman lam yasjud wanda bai yi ba fala isma alaihi babu komai akan sa rawahu al-bukhari imam al-bukhari ne ya rawaito wannan hadisin wa fihi a cikin sa inna Allah ta'ala lam yafridu sujuda illa an nasha lalle Allah tabaraka wa ta'ala bai farlanta yin sujjada ba sai dai idan mun so huwa fil muwatta ya zo a cikin muwatta to anan wannan hadisin sai na Umar ne Allah kara masa yadda duk da dai akwai sauransa ya kawo kawon yanki ne a ciki magana shine sai na Umar wata rana yana kudu ba sai ya karanta ayar da take umarni da ai sujjada a cikin ayoyin nan na sujjada din nan da ya karanta da sai ya sauka kan mumbarin sa ya sujjada su ma wanda suke cikin masallaci suka yi sujjada da aka dawo wata kudubar kuma du sai kudubar sai ya karanta ayar sai bai sujjadan ba har ma wani yana kokarin zai su zasu zai sujjada ya ce a'a ba sai kai ba yace masa ba sai kai sujjada ba sai sai ya karanta wannan hadisi ya ce ya ku mutane lalle mu muna wucewa ta ayoyin da aka ce ai sujjada to wanda ya sujjada ya samu lada wanda bai ba ko bai laifi ba wanda bai ba bai laifi ba sai yake cewa lalle Allah tabaraka wa ta'ala bai wajabta mana cewa lalle sai mun yi sujjada ba idan muka karanta ba bai wajabta ba to anan kaga sannan hadisin nan na da aka karanta kaga ko anan ma an ce ai zaid bin sabitin ya ce na karanta annabi sallallahu alaihi wasallam suratul najmi bai yi sujjara ba to saboda haka idan mai karatu yana karatu bai yi sujjara ba kai mai jin karatu ba za ka yi sujjara ba kai da kake jin sa ba za ka ce a ainihin sujjara ne sai ka masa sujjara ba ruwanka in yayi to kai ma sai kai amma in bai yi ba to mai sauraro ba zai yi ba shi ma mai sauraro ko mai bi in a cikin sallah ne kenan بدي سجار با وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن فإذا مر بسجدة كبر وسجد وسجدنا معه رواه أبو داود بسند فيه لين فيه لين آه وعن ابن عمر لقى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما على درسه قال ياتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن lalle annabi tsara mace Allah subhanahu wa ta'ala gare shi yana karanta mana Qur'ani fa iza marra bi sajadatin kabbara idan ya zo wucewa ta wajen sujjada zai yi kabbara wa sajjada sannan ya sujjada wa sajjadna ma'ahu mu ma sai mu sujjada tare da shi rawahu abu dauda abu dauda ne rawaito wannan hadisin bi sanadin fihi linun a cikin wani dangane wanda akwai illa a cikinsa saboda akwai wani mutum a cikin danganen da ake ce masa umriyu abdullahi mukabbar kuma mutumin da ifi ne a cikin isnadin kenan to anan abdullahi dan umar yana ga mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta musu alqur'ani idan ya zo cewa ta ayar da aka yi magana kan sujjada irin ayoyin da muka karanta na sujjadan nan zai yi kabbara sai ya sujjada su ma sai su yi sujjada tare da shi to malayu sun yi magana idan mutum ya zo ya samu wajen sujjada dole dole ne sai ya yi ko kuma ba sai ya yi ba to jamhur suka tafi cewar ba sai ya yi ba in ya ga dama in ya ga dama ya yi in ya ga dama ba sai ya yi ba imam abu hanifa ya ce sai ya yi shi kadai ya ce sai ya yi saboda ai anisala salama ya yi su kuma suka ce eh haka ne anisala salama ya yi amma akwai wuraren da kuma anisala salama bai yi ba saboda haka da a ce a kowane motsi anisala salama in ya karanta ayin sujada na yin sujada sai a ce ya zama dole akan kowa in ya zo karanta ayin sujada sai ya yi kuma yanzu mai neman karatu in aka ce kullum ya karanta ayin sujada sai ya yi sujada ai aiki ya jika ko shi da yake so karatun ya samu ya biyo ta kan ayan sujada sai ya tsaya ya sujada kafin ya dawo ya ci gaba ina ga zai dade yana fama to saboda haka ba dole bane akan sa sannan kuma shin sujada nan in za a yi ta ana so ya zama sai da alwala ne tunda an ci gashi na wannan hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi kabbara ko yaya to nan ma malaman sun yi sabani a ciki wasu suka ce eh lalle ana so idan mutum yana da alwala tukunna sai ya kabbara sai ya sujada wasu kuma suka ce a'a ai ba sallah yake yi ba saboda haka zai yi kabbara yi sujjada kawai sannan me zai karanta a cikin sujjadar da zai yi a nan ma an ce abin da ake karantawa a cikin sujjada shi zai karanta tunda annabi sallallahu alaihi wasallam da Allah ya saukar masa fasabbih bismi rabbikal azim sai ya ce ku sanya shi a cikin ruku'unku saboda haka sai ce subhan rabbiyal azim kenan a cikin ruku'u da aka saukar masa da sabbih isma rabbikal a'la sai ce kusan ya shi a cikin sujjadan ku sai ce subhan rabbiyal a'la wa bihamdi to duk da akwai ruwayar da yawa wasu sun kawo abubuwa daban-daban da za a karanta addu'o'i iri-iri da duk addu'an da aka samu ita sujjada dama in kai ta addu'a za ka yi bayan ka yi to saboda haka za ka yi kabbara ka ce ka yi sujjadan ka karanta abin da ka samu sannan kuma in a cikin sallah ne za ka tafi kenan ka je ka yi sujjaran ka dawo ka ci gaba da sallarka in a haka ne kana karatu ka yi sujjaran ya kama ka nan ma in ka yi za ka tafi ka dawo ka yi ka ci gaba da karatunka amma dai jamhur sun tafi cewar ba dole ba ne in ka ga dama sai ka yi in ka ga dama kuma sai ka bashi in kai za ka samu lada in ba kai ba za ka samu zunubi ba saboda haka ya rage naka kenan in kana ga yin saboda wannan ladan to kana da daman yi kai sannan kuma idan kuma kana ga a ka bar shi saboda kana kokarin ka samu ka je wani waje a cikin karatun to shikenan babu laifi wannan shine abin da ya kawo mana akan sujud sujudodi da ake sujudu tilawatin kenan sujjada na tilawa sai kuma sujudu shukuri hadisan da za su yi magana akan sujjada na godiya Allah maka wani abu na ni'ima kana so ka gode ka, ka gode masa sai ka fadi kai sujjada wa nabi bakrata radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ja'ahu amrun yasurruhu karra sajidan lillah rawahu ahmad wal arba'a illa an-nasa'i wa nabi bakrata daga abi bakrata radiyallahu anhu Allah ya dade shi anna nabiy sallallahu alaihi wasallam lalle annabi ya da mutala subata a gare shi kana idza ja'ahu amrun yasurruhu idan wani abu ya zo masa wanda ya sashi farin ciki karra sajidan lillahi zai fada ya sujjada saboda Allah madaukakin sarki wa Allah tabaraka ta'ala rawahu ahmad imam ahmad ne rawato shi wal arba'a da sabu sunani tirmidhi da kuma abu dauda da ibnu majah banda nasa'i kenan illa nasa'i banda nasa'i ah anan an gaya mana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani abu farin ciki ya same shi yana faduwa ya sujjada ya gode wa Allah wannan sujjada ita ake cewa sujudu shukuri sujjada na godiya Allah ya maka wani abu na farin ciki da kake so ya faru da ya faru sai ka faɗi ka yi sujjada kana gode wa Allah cikin wannan ni'imar da ya maka to a ga wani hadisin har yanzu shi ma na magana kan sujjada din wa ana Abdurrahman bin Auf radiyallahu anhu qala سجد النبي صلى الله عليه وسلم فطال السجود ثم رفع رأسه وقال إن جبريل أتاني وبشرني فسجدت لله شكرا رواه أحمد وصحاه الحاكم وأنا عبد الرحمن بن عوف دقى عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه ألا دد شي قال ياتي سجد النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أغريش ياي سجدا فطال السجود سي يتوي تين سجدا دين ثم رفع رأسه دقى نن سي دغو كانسا وقال سيجي إن جبريل أتاني للي جبريل يا زو مني fabasharani sai mini albishir fasajjatu lillahi shukran sai ne sujjara wa Allah saboda godiya rawahu ahmad imamu ahmad ne rawaito shi wa sahahu hakim kuma hakim ya inganta shi wa an bara bin azib radiyallahu anhuma anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan ila yaman fa zakara alhadith qala fa kutiba aliyin bi islamihim falamma qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam alkitaba kharra sajidan رواه البيهقي واصله في البخاري وعن براء بن عاذب daga براء dan عاذب رضي الله عنهما Allah da dasu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'atha aliyan lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ta gade shi ya aiki aliyu ila yaman zuwa ga yaman fa zakar alhadisi ya ambaci abin da ya faru na hadisin duka qala fa kutiba aliyin bi islamin fa kutiba aliyun bi islamin sai sai na ali rubutu da cewa mutanen sun musulunta mutanen yaman din falamma qara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alkitaba yayin da annabi tsara mishi rasul ta gare shi ya karanta wannan rubutun da yayi kodin karrasa gidan sai fadi sujjara yana godiya rawahul bayhaqi imam bayhaqi ya to wannan hadisin wa asluhu fil bukhari asalin hadisin yana cikin sahih bukhari to wannan hadisan kuma sun yi magana ne akan sujudu shukuri sujjara na godiya idan Allah ya maka wata ni'ima ka fadi ka yi sujjara ka gode wa Allah cikin wannan ni'iman da ya maka ka gode masa to wannan gashi nan dai hadisan sun gwada mana Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sannan kuma malamai suka ce waɗannan ahadis din suna nuna cewa an shar'anta mutum yayi sujjada kenan sujudu shukrin abun shukrin ya kama shi wannan magana ce ta Imam Shafi da Imam Ahmad bin Hanbal da Ishaq suka ce idan abun sujjada ya kama mutum to zai sujjada na farin ciki ya same shi to yana da dama yayi babu laifi bayan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sujjadodin sai da Abubakar ma ya yi sujjada lokacin da aka kashe musailamatul kazzabi da ga masu cewa an yaƙe shi an yi nasara a kansa sai ya ya faɗi sujjada kamar da muka san shi musailama shi ma ya fito tun zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya dan fito haka yace wa annabi to shi annabi ne shi ma annabi ne su yi yarjejeniya tsakanin su kowa kama inda zai kama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa a'a wannan abun ba zai yiwu ba shikenan sai dan koma gefe dai haka da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wafati a zamanin sayyidina Abubakar sai bido ce shi annabi ne ana masa wahayi yanda ake wa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi ƙaryarsa to sai a aka fita yaki aka je aka yake shi wanda wasu malaman sun kawo cewar wahashishi ya kashe shi wahashishi ya kashe sayyidina Hamza da kai sayyidina Hamza yakin Uhud ya dawo yana dama ya ce to zai rama kuwa in Allah da takobin nan da ya kashe Hamza da shi sai ya yi abun da musulunci zai ji daɗi to sai ya kashe musulmatul kazzabi kuma magarecin nan da ya fito ce shi annabi ne sai ya kashe shi to lokacin a zamanin sai na abubakar aka yi haka da aka zaga sai na abubakar sai ya faɗi ya sujjara yana gode wa Allah da cewar Allah ya ba da nasara an kashe wannan makareci musulmatul kazzab sannan ka'ab bin malik ma ya yi sujjara lokacin da aka masa albishi cewar Allah ya yafe masa lokacin da aka je gazo tabuka su basu je ba sun zauna wa alfazasil ladina kullifu hatta idza daqat alaihim waladu bima rahubat wato mutum ukun nan da suka zauna basu je yaki ba kasa ta musu kunci suka rasa inda zasu akan su sai Allah ya ce ya gafarta musu wa zannu alla malja minallahi illa ilayhi thumma taba alaihim liyatubu suka tabbatar ba wani ba yadda zasu yi basu da wata mafaka sai wajen Allah sai Allah ya zo su da tuba sai suka tuba to su ne guda uku a cikinsu akwai ka'ab bin malik da aka zo aka masa albishir aka ce yau kan fa an gafarta maka annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan Allah ya saukar da ayoyi sun yi magana akan ku Allah ya yafe muku laifin da kuka yi sai ya fadi yayin sujjada to imam Abu Hanifa da imam Malik suka ce ba a shar'anta yin sujjada ba na godiya ba bai zama mashru ba saboda haka ba dole bane ba dole bane idan an maka abu a ce ka fadi kai sujjada shi yake nuna ka gode suka ce a'a ko baka yi sujjada ba akwai wasu abu da zaka yi wanda za su nuna ka gode din idan Allah maka ni'ima cikin godiya shine ka sake tsayawa cikin bautar Allah kar yanzu misali Allah maka ni'ima ka fadi kai sujjada amma azar ta yi kuma ka ki ko kuma sai da ka sallan kai ba ai yanzu abin da kake nema ya samu ba za ka yi ba sai can daga baka tashi kai kuma dazu kai sujudu shukuri ka fadi kai sujjada kai ka gode wa Allah a cikin godiyan nan aga ka ƙara ƙoƙari cikin aikin ba su haka suka fassara abu kada zama ka kawai sujudu shukuri kake yi in amma ka abun da kake so sai ka bade kai sujara amma kuma farillanka ba za ka bar su ba saboda ni'imar ta samu sai ka sai kai bacci kuma wasu abubuwan ba haka ake nufi ba suka ce saboda haka kar kar mutun ya sa wa rasa ciwar idan yayi sujudu shukuri ai ya gode kawai saboda haka ko ya ci gaba da wasansa a cikin ibada ba komai bane a to bai gode ba godiya shine ka ƙara tsayawa cikin aiki shine ka gode wa Allah in Allah maka abu ka gode masa shine ga ka sake tsayawa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ga ya sallah sai samu sai ya kumbura da safe sai ya duma ba sawun nasa saboda tsayuwa sai tana Aisha wata rana sai da ta yi hawa ta ce ya rasulullahi ai Allah bai dora maka wannan ba Allah ya gafarta maka ya baka aljanna in kace mutunan aljanna ne ma zama dan aljanna me yasa zaka dora wa kanka wannan wahala sai samun ka ya kumbura sai ce mata afala akunu abdan shakura shin bazan kasance bawa mai godiya ba kaga bawa mai godiya shine zai ta ibada har samun ya kumbura shine ma'anar godiya ba kawai kai sujudu shukuri kace kai ai nagode shikenan ka koma ka koma ka zauna ba ba haka ba to saboda haka su a wajen su imamu abu hanifa da imamu malik suka ce wannan sujudu shukurin in ka yi shi yayi amma ka dage cikin aikin ba ka nemi waje ka kwanta ka ce ai Allah biya bukata ka gode masa a cikin sujudu shukuri ba to wannan shine karshen hadisan da suka yi magana akan sujudu shukuri da kuma sujudu tilawatin din kaga dai ya fito da mutun daga kan maganan rabkanwa a sallah sannan ya kawo waɗannan abubuwa guda biyu saboda su ma suna faruwa a cikin sallah saboda haka idan limin ya karanta ayan sujjada yana da dama ya tafi je sujjada kar ka ga limin ya tafi sujjada ka ce kai kai kai subhanallahi in ayan sujjada ya karanta yana da dama ya yi amma kuma in bai yi ba ma kuma ba za ka ce masa subhanallahi ba nan ma kar bi ya karanta ayan sujjada bai sujjada ba ka ce ai nan ayan sujjada ne ya bi sujjada ba yana da wannan dama in ya ga dama yayi sujjada in ya gana ma ya bar shi ba sai yayi ba duk wanda ya daidai ne shi yasa sai na Umar yayi kamar da makaranta a fili ya musu da yazo yin kudu ba kawai da yazo a sujjada sai ya sako ya tsu ya fadi kasa ya sujjada da sati ya zagayo sai sake yin kudubar kuma ya kawo wata aya mai sujjada sai sai kuma bai yi ba suka ce a ya ya ce a to ai shi ne dama in ka ga dama ka yi in ka ga dama ka bar shi duk kana da zabi guda biyu duk wanda kai a ciki yayi kuma mun faɗa cewa akwai waje guda ɗaya ma da ake ganin idan ka yi sujjanan kamar akwai sallar ka za ta iya ɓaci shine cikin suratu dawud suratu sad da ake maganan cewa a fastaghfar rabbahu wa karrara kiyan wa ana faghfarna lahu zalik to anan wasu sun ce in kai sujjada sujudu shukuri ne wannan ba wai yana cikin sallah bane yayi da aka gafarta masa laifin da yayi kuskuren da yayi sai sujjada ya gode wa Allah to sun ce in ka kawo wannan a cikin sallah fa to sallah za ta iya baci wasu kuma sun ce ba za ta baci ba tunda dai yayi sujjana to kai ma in kai ai koyi ne da shi to bayan nan kuma sai babu salatu tatawwu babin da zai magana akan sallah na tatawwi ya gama maganan salloli sallah na farilla da abubuwan da yake faruwa a ciki da sifar yanda ake yin ta da rabkanuwanta da maganar sujjara na tilawa da na godiya yanzu kuma sai ce to bayan ka yi farilla ana neman ka da nafilfili ba zai yi ka yi farilla kawai ka zauna kai shiru ba bayan ka yi farilla ana neman ka da na filfili na filfilin nan su za su cike maka gurbin farillan nan da kai saboda farillar ba za ka kawo ta yadda ake nema ba ba za ka kawo ta yadda ake nema ba dalilin haka nafila sai ta cike guraben wuraren da ka bari wannan kan babu shakka a ciki cewar ba za mu iya kawo su kawo ta yadda ake so din ba ba shakka a cikin wannan sallah in ka kama daga kan maganar tsarki zuwa alola zuwa kanta sallah din to a ce tsarkin ya samu yadda ake so babu matsala alola ta samu yadda ake so babu matsala sallar ta samu yadda ake so ka iya ka iya tsayuwa ka iya ruku'u ka iya dagwa daga ruku'u ka iya sujjada ka iya karatu duk ka iya komai to anan har yanzu shi lokacin da kake sallan zuciyarka tana ina ne nan ma fa sai an kawo shi kaga dole ne na kasu kan sai ya faru a wani waje zai wahala abu a same shi yadda ake so a wurinka to dalilin haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ga nafila dauki kai na filfili ka cike guraben wuraren da kai na kasu a cikin sallarka tunda awwalu ma yuhasibu al-habdu yawm al-qiyamah as-salah farko abin da za a duba cikin kayan mutu ranar tashar kiyama sallah ne idan ta yi kyau sauran abubuwa sun yi kyau gaba daya idan ta ɓaci kuma komai ya lalace to yanzu shi yasa zai kawo maka hadisan da za su yi magana akan ta ɗauwi in nan nabilfilin nan wani irin nabilfili za ka riƙa wanda za ka cike gurbin fadilan nan da su an rabi'a ta bin ƙab al'aslami radiyallahu anhu kala kala lin nabi sallallahu alaihi wasallam sal fa qultu as'aluka murafaqataka fil janna fa qala aw ghayra zalik qultu huwa zalik قال فعيني على نفسك بكثرة السجود رواه مسلم وعن ربيعة بن كعب العسلمي دغ ربيعة بن كعب العسلمي رضي الله عنه الله درشي قال ياتي قال للنبي صلى الله عليه وسلم النبي تعالى من تعالى ثبت a gare shi yace min sal roke ni fa qultu sai nace as'aluka murafaqataka fil janna ina roƙonka wato na samu makwabtaka da kai a aljanna faƙala sai ya ce awa gaira zalik ko kuma wani haka ƙultu huwa zalik sai na ce a shi dai nake so ƙala sai ya ce fa'ini ala nafsika bi kasarci sujudi ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada rawahu muslim imam muslim ne rawaito wannan hadisi wannan hadisi an samu shi daga rabi'atu bin kabil aslami shi rabiyata bin qabil aslami hadimin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam a wata ruwayan an kawo shi duka cewa yana hidima wa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam har ya rike abun alolansa buta kenan ko kuma abun da yake alola da shi a wani hadisin kuma aka ce ya sun kwana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ya ce masa saboda yadda ya ta masa hidima yana ta hidima wa annabi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga hidiman da yayin nan sai ya ce musu tambaye ni mana na maka wani abu shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam wani hadisin yace man asna ilaykum ma'rufan fakafi'uhu fa in lam tajidu ma tukafi'uhu fad'u Allah lahu wanda ya muku aikin alheri to ku dage ku biya shi idan ba za ku iya biyan sa ba to ku roƙa masa Allah kuma sa addu'a saboda haka idan mutum ya maka abun alkhairi ana so ka saka masa wata ilma saka masa nan ba zai yi ya saka abun da ya maka ba amma dai ka kyautata masa shine abun da ake nufi ka kyautata masa idan ba za ka iya kyautata masa ba to ka masa addu'a to Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga yanda wannan mutumin yake ta hidima sai ya tambaye shi yace masa ka roke ni mana na maka alfarma ya Annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ka nemi wata alfarma mana a wuri na na maka ita sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace sai wannan mutumin yace shi ka shi rabi'a bin kabal aslami sai yace ya rasulullah ina son murafaqataka fil janna nayi makwabtaka da kai a gidan aljanna shi nake nema kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi kofa ya roki duk abin da yake so sai yace ya rasulullah ai makwabtaka da kai aljanna nake so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ba wani wannan ba ka faɗi wani abu ba wannan bana baka shi saboda wannan wani matsayi ne wanda idan baka dage ba za ka same shi ma'ana sai ka yi kokari cikin sa kafin ka same shi ko kana son wani abu ba wannan baka faɗa ya ce ya rasulullahi shi nake so wannan shine abin da nake so sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa fa'ini ala nafsika bi kasrati sujud to ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada wato ka yawaita nafilfili to anan abin da muhalli shahidin mu shine ka taimake ni akan kanka da yawan sujjada ashe idan kana so kai makwabtaka da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna to bayan farilla sai ka dauki nafila dan wannan mutumin da yake shi abin da yake so kenan makwabtaka da annabi sallallahu alaihi wasallam a gidan aljanna annabi ya ce a baka son wani abu ba wannan bai ce a shi nake so yace to in dai shi kake so to dauki nafila kai tai dauki nafilfili kai tai in ka dauki nafilfili kana tai to zaka samu wannan amma in baka nafila ko ka samu aljanna ba za ka samu wannan to kaga nan an gwada maka cewar ƙarin nan na nabilbilin nan shi zai jawo a samu wannan abu to saboda haka yayi hidima annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam saka masa sai ya ce ga abin da yake so ko malamai sun ce annabi ne sallallahu alaihi wasallam yana so ya ya gane irin himmar sa shi wannan bawan Allah sai ya tambaye shi me kake so maka sai ya ce makwabtaka da kai aljanna sai ya ce to ka je ka taimake ni akan ka da nafila kai ta nafilfili saboda daman zai iya yi ne da ba zai iya yin nafilan ba da ba zai iya yin nafilan ba zai roki wato makwabtaka da annabi ba sallallahu alaihi wasallam amma daman tunda kaga ya bada haka ai da wani ne ka sai ce kawai ka roka min Allah na dan aljanna ko kaga yi kenan ya fita ai ko kuma ka roka min Allah na zama abu kaza shi shi kenan amma shi bai haka ba sai ce makwabtaka nake so da kai aljanna yace a a ba za ka roki wani abu daban ba yace shi nake so sai ce to je ka kama nafila kuma nan ana kiran wato ibada da sunan wani abu a cikinta kaga sai ce masa bi kasarci sujud da yawan sujjada ai ba sujjada bane sallah wani abu ne a cikin sallah to saboda haka idan ba sujjada akwai sallar babu dole sai ka sujjada kafin raka'a ta cika yanda idan babu ruku'u ma babu to saboda haka sai aka kira sunan sujjada din kenan kawai to saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masa haka وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات ركعات ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح متفق عليه وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين كفيفتين آه وعن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر الله يدرسه kala ya ce hafistu min nabi sallallahu alaihi wasallama na kiyaye daga annabi ya da mutala sabata a gare shi ashar raka'at raka'a guda goma rak'ataini qabla zuhri raka'a guda biyu kafin azhar wa rak'ataini ba'da ha da raka'a guda biyu bayan azhar wa rak'ataini ba'da al-maghribi da raka'a guda biyu bayan mangariba fi baitihi amma a gida wa rak'ataini ba'da al-isha fi baitihi da raka'a guda biyu bayan isha'i amma a gida wa rak'ataini qabla subhi da raka'a guda biyu kafin asubahi mutabakun alaihi bukhari da muslim suka rawa kan wannan hadisi wa bi riwayatil lahumma a wata ruwaya a gare su rak'ataini ba'dal jum'ati da raka'a guda biyu bayan juma'a fi baitihi shi ma a gida wal muslim a wajen muslim kana idza tala al fajr ya kasance idan al fajr ya keto la yusalli illa rak'ataini kafifataini baya yin sallah sai raka'a guda biyu masu sauki وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدعو أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة رواه البخاري daga sai na Aisha Allah kara mata yadda annan nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi ya kasance la ya dau arba'an qabla zuhri baya bari raka'a guda hudu kafin azhar wa rak'atayn qabla gadati da raka'a guda biyu kafin gari ya waye kafin sallar asubahi rawahu bukhari imam bukhari ya ta wannan hadisin وعنها رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر ولمسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وفيها وعنها رضي الله عنها دقريت الله قارمت يده قالت تاشي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل النبي صلى الله عليه وسلم bai kasance akan wani abu daga cikin nafil fili ba ashaddu ta'ahudan minhu wanda rike shi da gaske ke yi baya bari ala rakatai alfajr kamar rakatai alfajr rakawai guda biyu kafin alfajr yake to ko ban alfajr yake to mutabakun alaihi bukhari da muslim sun da kan wannan hadisi wal muslim a wajen muslim raka'atal fajr khairu min ad-dunya wa fiha raka'a guda biyu ka ban al-fajr yake to sun fi duniya da abin da ke cikin su da abin da ke cikin ta ah wadannan hadisan duka suna magana akan rakoyin da ake na nafilfili rakoyin da ake na nafilfili hadisi na farko na Abdullah bin Umar ya ce raka'a biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar biyu bayan mangariba a gida biyu bayan isha a gida biyu kafin asubahi a wata ruwaya aka ce biyu bayan juma'a a gida sannan annabi sallallahu alaihi wasallam a wani ruwaya na muslim yace yana yin nafila raka'a in sauka sauri sauri kenan baya jimawa a ciki raka'a guda biyu bayan alfijir ya keto sannan sai na aisha tace annabi sallallahu alaihi wasallam yana rike da wani alƙawarin da baya barin sa shine raka'o'i guda biyu na raka'atul fajr to anan dai a dunkule nawafil din da ake yi ana yin raka'a guda biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin la'asar biyu bayan magriba biyu bayan isha'i biyu bayan asuba kafin asuba biyu to malamai sun ce dukkan nafila kowace iriyar nafila ne ka yi a gida fi ka masallaci inda ya nafila ne ba farilla ba akwai wani hadisi na hadisi Allah salama da yake cewa ya ku mutane karku bar gidajenku ba kwa yin sallah a ciki ana so a gidanka kana yin sallah ta nafila karka bar gidan ba sallah a ciki kai kai nafilfili to saboda haka nan na bilbilin da ake yi kuma wai an ta haka makarka ya masallaci bane a zaka ya masallacin ba amma dai gidan ma kana yi kar ka bar gidan ba sallah sai ya iya matar gidan da take a kai ma kana yin sallah a cikin sa albarka za ta na zuwa cikin wannan gidan da ake yawa ta yin sallah a cikin sa saboda haka ana so a yi na bilbilin nan idan an samu rakawoyi guda biyu biyu biyu kafin azhar biyu bayan azhar biyu kafin lasar ba yi bayan lasar biyu kafin bayan magariba biyu bayan isha biyu kafin asubahi shine rakata alfajr kenan na makaranta wadannan duka ana so a yi su wadannan nafilfilin ana so mutun yayi sannan hadisin da zai kawo na gaba kuma zai magana akan nafila a gidan ne na qiyamul layli kenan to saboda haka ne ana so mutun ya dage na yin nafilfili kar ya tsaya iya cikin farilla din ya ƙara da nafilfili saboda ta cike masa guraben da ya bari kenan inda bai cika ba abinda makaranta daidai Allah ba mu ladan sa abinda muka kuskure Allah gafarta mana albarkaci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullah amana addu'a na'am na'am na'am na'am in kana in kana sallah kai sujjada sujudu tilawatin misali sujjada na tilawa in kai tabi kace Allahu akbar to zaka dago dagowa zaka ka dawo ka ci gaba da karatunka ba zama zaka ko wani abu ba dagowa zaka yi ka ci gaba da karatunka in kai a dama ai sujjada ne ta zo sai kai ka zo ayan da sai magana akan sujjada ne sai kai amma in ba kai ba ma ba komai amma in kai za ka samu lada in ba kai ba kuma ba zunubi na alhamdulillah amana addu'a